ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاهدوا ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka markazu bin Tamiya a karatun darasin da muka saba dukkanin ranar talata a tsakankanin magariba da isha bayan Allah subhanahu wa ta'ala taimake mu mun karasa wancan littafi wanda yake magana akan tauhidi shine littafin al-aqidatul wasafiyya insha Allah yau kuma za mu fara karatu a littafin matnul muqaddimatul izziya kenan matanin littafin al-izziya wannan littafi na al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya littafi ne daga littattafan da ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a tattare da su duba da littafi ne wanda yake Allah subhanahu wataala ya karba aikin da mai shi yayi da yadda ya zamanto littafin ya zama yau wajen shekara ɗari kusan biyar ana amfanuwa da shi ya gama duniya sasanni daban-daban irin wannan malami ya rubuta littafi kuma littafin ya yadu alama ce da take nuna Allah ya karbi aikin da ya zamanto an yi sau da haka littafi ne daga ƙananan littattafai a mazhaba ta imam malik duba da an kira su ƙananu saboda kasantuwar kenan takardunsu ba su da yawa sosai amma ba wai dubi da ko abin da suka kumsa ba a duba ne da kenan rashin yawan takardunsu kuma wannan littafin kafin muhara shi kenan wasu littattafai kan a fiƙihun malikiya sun gabace shi mun karanta littafin muktasarul akhdari mun karanta matunul ashmawi wanda duka suna ƙasa da shi wannan littafin wajen yawa kenan wannan shine na uku a bangaren abin da ya shafi fiqh wanda kuma takarrun duka su wuce takarrar 120 ba a shi wannan kenan kusan shi wannan yawan shi shi kadai yafi yawan akhdari da kuma ashmaru yawan shi kenan yafi yawan waɗancan waɗanda muka yi amma abinda suke karantarwa shine abin da yake karantarwa sai dai a ka'ida dama littafin zaka akan warawa da ƙananu kafin kenan abin da yake manya kamar da Abdullahi ibn Abbas asar cikin Bukhari yake cewa al-alim rabbani huwa alladhi yurabbi an-nas min sighar al-ilm qabla kibar mai farawa kenan da waɗanda suke ƙananu kafin zuwa wanda suke manya wannan bangaren kenan abin da ya shafi karanta ababe waɗanda suke na ibada kenan littafin muqaddimatul aziya littafi ne wanda marubucin littafin shine Abul Hassan Aliyu al-Maliki ash-Shadhali kenan sunan shi Nuruddin Abul Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad kenan kakannin shi akwai Muhammad Muhammad guda uku bin Yakhlaf al-Manufi al-Misri al-ma'ruf bishadhali kenan an sane shi da ashadhali kenan ana nasabta shi zuwa ga wannan saboda kenan sunan abul hasan ali ibn abdullah ibn abdul jabbar al-bukhari ashadhali al-darir shi yasa kenan sai ake jingina shi kenan ita shadhala ƙarya ce daga ƙauye ne daga ƙauyuka wanda suke kina a garuruwa irin garuruwa na afirka kenan saboda haka ana aka haife shi shi yasa kina a shazariyu wannan malami an haife shi sannan kuma ana nasabta tsarika daga tsarika ta sufaye zuwa ga kenan shazar yanki kenan saboda wanda ya fari ɗarika ɗin kenan iya nasabtuwa zuwa ga wancan kenan birni ɗin ko kuma wannan ƙauye ɗin na shazara shi yasa kenan duk masu irin ɗarika sai a ce musu a shazali kenan ɗan ɗarika shazaliya amma shazara ɗin sunan ƙauye wanda jagoran ɗarikar ya fito daga ƙauyen to mabiyan ɗarikan ma sai a nasabta su zuwa ga kenan makage wannan a watan ramadan aka abi wannan malami hijirar manzala sassan shekara 857 kenan shi wannan wanda ya rubuta littafin muziya abul hassan aliyu maliki an haye shi a watan ramadan hijira tana da shekara 857 ya koyi karatu wajen malamai da dama daga cikinsu da koyararsu annur as-sanhuri da kuma shahabun al-aqda da kuma umar at-tatai da kuma babban malami mashahuri jalaluddin abdurrahman as-suyuti duka suna daga cikin malaman da ya karatu wajen su haka kuma malamin nashi ma ɗaya daga wannan kenan manya-manyan malaman da duniya gabas da yamma usu aka san shi shine Jalaluddin Suyuti ya tabbatar da fadalar wannan malami kenan shi da kanshi malamin shi Imam Suyuti ya tabbatar da cewa wannan dalibin nashi iya daga daliban da suke sun san abin da suke yi iya da littattafai da ya rubuta banda wannan muqaddimatul izziya kenan al-muqaddimatul izziya ɗaya ce daga cikin littattafan shi haka kuma littafin umdatu salik ala mazhabin imam malik wanda daga shi wancan umdatu salik ne ya raurayo ya rubuta al-muqaddimat al-izziya yana da littafi mai cikin mai sunan tuhfatul musalli da kuma sharhi da yama littafi sai kuma risala ta Abdullah ibn Abi Zaid ita ma haka yayi mata sharhuna kenan daban-daban haka irin su shari'i na muktasarul khalil littafin fiqh na malikiya kuma ya ma bukhari sharhi kala biyu sahihul bukhari ya mu sharhi kala ya yi sharhin littafin sahihul muslim haka akwai littafin tawhidi aqidatu sunusiya ya yi masa sharhi yana da littattafai guda uku da ya rubuta wanda suke karantar da ilmin tajwid ilmin kyautata karatun qur'ani kamar littafin alwiƙaya kamar littafin alhidaya kamar littafin alwafi duka shi wannan abu da hassan a shazali marubucin iziya shi ya rubuta yana da muƙaddima fil arabiya littafi ne na koyon larabci yana da hadisai guda arba'in shi ma da ya tattara arba'una hadisa akwai littafin at-targhib wa tarhib na munziri littafin da yake karanta da kwaɗitar da mutane da kuma razanar da su ya mushi shari akwai littafin da ya rubuta bangaren azkar shine annaja fil azkar fi amali layli wan nahar littafi ne na azkar haka ya sharhi na manazil sa'irina ya mai sharhi kenan yana da littattafai wanda ya rubuta wanda suka shiga hannu wajen littafi goma sha bakwai Allah ya karɓi ran shi shekara ɗari tara da talatin da tara shekara ɗari tara da talatin da tara ya zamanto ya rasu shi wanda ya rubuta wannan littafin kaga kenan littafin a yau ya jima a duniya ta yadda kenan ga shekara ɗari tara ga ɗari hudu ga kuma 'yan saman wajen shekara ɗari biyar al'umma musulmi tana amfanuwa da wannan littafi mai dumbin albarka kuma dama duk abin da aka yi don Allah shine abin da yake tabbata duk abin da ya zamanto an kyautata shi shine matabbaci kun ga kenan malamin iya daga malaman da suke na bangaren ilmul hadith saboda yadda ya sharhuna na waɗancan mala ya fara da bismillahir rahmanir rahim yana a takarda ta biyu ya fara da suna Allah wanda kuma wannan koyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala surori goma sha hudu na alkur'ani in ba banda suratu bara'a duka Allah subhanahu wa ta'ala kowace an bude ta da bismillah wanda kuma bismillah neman taimakon Allah ne neman albarka ne neman kenan samun tabbato alkhairi ne cikin abu babu abin da za a bude shi da bismillah face sai kaga Allah ya kore tarayyar shedan albarka abin ta yawaitu babu kuma abin da zai zama babu sunan Allah ta tare da shi sai kaga cewa sharri ya shiga ciki rashin alkhairi ya shiga ciki shi yasa musaba ma ala sunamu musaba ma diyanmu almajiranmu da yawan ta'amuli da bismillah duk abin da aka yi bismillah to shedani yana fita ciki shedani yana ficewa ciki yace alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da kuma yaba ma Allah subhanahu wataala abin da ya dace gare shi ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin tarikai aka ce al'alam kullu masu wannan duk wanda ba Allah ba kenan ya shiga al'alam sai aka ce rabbil alamin masamin tarikai aka ce rabb shine kenan wanda ya tarbiyantar da mutane ma'ana wanda ya samar da mutane daga babu zuwa akwai hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an mafkura kenan wanda ya samar da al'ala kaga duk wanda ba Allah ba yin shi akai wane ne yin shi Allah kenan Allah shine rabbil alamin wannan yana tabbatar mana da rububiyya ta Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda aka samu yayi ikirarin cewa shi yayi kowa da komi yace shi yayi kowa da komi gabaki da kenan sai ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa duk wanda za su yi ikirarin wannan sai a tuhume su in sai isa su yi wani abun da ba wannan ba kaga a tsari fir'auna da aka gaya mishi wanda ya kona ubangiji talakai qala ma rabbul alamin yace wane ne ubangiji talakai kaga sai ke mi inkarin wannan amma karshe wa jahalu biha wa sai qanataha anfusuhum zulman wa uluwa sai jaye amma zukatansu ta tabbatar da wannan kina rabbil alamin wannan dalili ne da yake nuna samuwar Allah subhanahu wataala kuma duk abin da ka gani ba Allah ba Allah subhanahu wataala shine ya samar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina tabbatar da babu abin bauta ma bisa cancanta sai Allah shi kadai wa da la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya cikin rububiyya cikin uluhiyya cikin al-asma wa sifat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo ne na Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam wannan babu wani wanda zai shiga addinin musulunci face wannan shine mabudin shi yanzu mutum ya zo ma ya ce zai shiga musulunci ba cewa ba za ka yi bari gobe ko ran juma'a ko a sallar nisha kayan niyyar za ka shiga ka gamsu za ka shiga saboda ba a tarsasa musulunci la ikira fi din ana gazan shiga to musulunci abubuwa ne guda bauta ma Allah shi kadai da rashin dauka haƙƙin Allah a ba wani yarda da duk hukumce hukumcen da Allah ya saba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in kirista ne wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila maryam wa ummi shikenan kawai ya shiga musulunci sai ka fara karantar da shi kuma hukumce hukumce nan amma waɗannan abubuwan su ne amma ka ce bari alisha kallisha ban ya mutu bari ran juma'a ran juma'a wa kan juma'a wa in ya mutu kawai yanzu zai shiga musulunci kalmar da take sa mutum musulunci kata kuma ba dole ba sai liman ne zai sashi a can ka sashi sai ka kashi gurin liman kuma kenan wasu sauran hukumce hukumce ya dora shi akai to wannan shine wanda kaga addinin musulunci ba wanda zai shige shi dole sai ya gama da tabbatar da manzancin manzala sallallahu yanda attahiyarka yanda kiran sallarka yanda kominka shi musulunci ba yin shi ne babu manzala sallallahu alaihi wasallam duk musulunci da za a ce babu manzala to ba musulunci ba duk wanda zai ce ma bai yarda ba da a karbi tsarin da manzala sallallahu zo da shi to suna abin nashi ba musulmi ba musulunci ba da wannan ne aqida ta masu wadatuwa da qur'ani kadai ta zama aqida ta kafirci sune wanda suke cewa makan qur'aniyu kenan wanda su ba su raba da komai su sai wannan saboda haka kawai su a wajen su kaga Allah ya ce wa idza naytum min as-salati ittakhadhu huzwan wa la'iba ya ayyuhal ladina amanu idza ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah amma Allah bai ce wato ga kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah babu wannan cikin Qur'ani to yanzu yaya zaka kira sallah kaga kenan me cewa zaka ringa yi kuzo sallah ko cewa zaka ringa yi sallah sallah sallah menene zaka ce ke in ka ce Qur'ani kadai zaka yi aiki cewa kai an kira ku sallah to gida gida zaka bi ka ringa kuzo sallah sai dai wannan in ko ka ce kiran sallah zaka yi to kenan yanzu wancan abun da aka tsaye aka kenan ba daidai ba ne kenan ba zancen mutum ya ce ƙur'ani kaɗai ba ruwan shi da abin da manzana sassan shi ne ka gani wa ala sa'irin anbiya ne kuma salati ya tabbata ga sauran annabawa duk gaba daya ba laifi ba ne ka ce annabi musa sallallahu alaihi wasallam annabi isa sallallahu alaihi wasallam ko annabi isa alaihi salatu wasallam duka an kai kenan yayi wa ala sa'irin anbiya kuma salatin allah ya tabbata ga ragowar annabawa duka gabaki daya wal mursalina da kuma manzanni wa ali kullin kuma salatu Allah tabbata ga alaye manzana su gaba daya ko dai alaye waɗanda sadaka ta haramta a gare su sune musulmin banu washin banu muttalib da kuma banu harith ali ali ali aqilu ali jafar ali abbas wa tabi'ina lahum da kuma waɗanda suka bi bayan su bi ihsanin ila yawmiddin da kyautata har zuwa ranar alkiyama wannan salati da suna addu'a zaka iya yin kowanne kama sahabbai kama ragowar mutane salati da sunan addu'a shi ba haramun bane ka yi salati ga wani kama in ce Allahumma salli ala fulani Allahumma salli annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi salati ga ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa yace Allah kai salati gare su Allah subhanahu wa ta'ala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kaga wa salli alaihim kai salati a gare su kenan yin salati shine ka musu addu'a yin salati ana iya yi ma wani ma salati amma salati na cin ibada to shi kuma wanda ake so kai wanda ya zo ta hanyar nasi kamar yadda at-tahiyya ta zo a nasi kamar yadda neman tsari daga wancan sami Allahu liman rabbana wa lakal hamd kaga ai duka manzara sai sai fado yadda ake go to haka shi ma salati na cikin sallah salati na cikin kaza duk inda salati na cikin ibada ne to kuma wancan na ibrahimiya shi ake so ka kawo bangaren ibada amma salati da sunan addu'a yanzu sare ya kama sunan manzara sai me zaka ce sallallahu alaihi wasallam kaga ai ba shi zo a hadisi aka kama ya kace alaihi salatu wassalam kaga ai ba shi zo a hadisi in za ka rubuta wani abu a littafi kaga za wa sallallahu ala nabi karim kaga ba shi yazo a nan amma bangaren ibada to wance ake so amma salati da sunan addu'a kana iya sayarwa kowa kamar yadda nan gurin kaga wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin amma wancan na cikin ibada kaga shine wanda alaye suka shiga ciki shi kuma ka yi shi ka cire alaye ko kuma za ka yi salati ba na cikin ibada ba sai ka takaita ga alaye kadai to wannan sifa ce ta yin shi'a su ne masu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad su wannan sifa ce ta su salati kuma ga yi ga sahabbai kadai ba tare da alaye ba sifa ce ta nawasu su ko masu kyan ahlul baiti ta kaka Allah ya ambata ahlul baiti a cikin qur'ana a cikin salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata su a cikin salati kuma za ka zo salati ka isa yi ahalar bai sai mala ya ce amma ba'adu bayan wannan ita wannan kalmar da muka ga ta amma ba'adu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk inda ya rubuta wasiƙa ko rubuta wani sako ko rubuta yana sa mi amma ba'adu amma ba'adu yana sa wannan an yi sabani malamai sun tantauna wai kalmar amma ba'adu wane ne ya fara amfani da ita maganganu takwas a kawo wane ne fara amfani da kalma amma ba an yi maganganu guda takwas jarar kulfu amma ba'adu man kana badi albiha sabanin malamai ya gabata wa fara amfani da amma ba'adu kudda aqwamun wa daud aqrab an lissafa maganganu guda takwas amma magana mafi kusa da daidai shine cewa annabi dauda wa ayyubu sabur wasu suka ce annabi ayyubu wa adam wasu suka ce annabi adam wa shisun wasu suka ce annabi shis wasu suka ce annabi suleiman wasu suka ce ussu bin sa'ida al-ayadi wasu suka ce kena a abin nan ka'ab kenan maganganu guda takwas akai amma annabi dauda alayhi salam shine Allah ya ce wa atayna wal hikmata wa fasl al khitab fasl al khitab shine ne amma ba amma kaga manzon sallallahu alaihi wasallam duk in zai rubuta wasiqa kuma sai aka amma ba ka gani bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila irqal am azimur amma ba'd aslim taslim taslim ka gani kaga sai kami amma ba'd kenan duk inda ka ga shine hudu ba kake wasiƙa zaka rubuta wazi zaka yi jawabi zaka yi in ka fara da godiya ga Allah da yake ce amma ba'd kaji asalin amma ba'd sunna ce ta manzo Allah sallallahu duk a hudu ba ne sai ka amma ba'd to wanda ya fara wannan kina annabi dauda amma maganganu takwas aka kawo akan wane ne asali ya fara amfani da kalmata amma ba'd kuma ba cewa ba za ka yi wa ba'd kasa akwai masu cewa ba'ad wasu kuma su ce sun amma ba'ad kenan da Allah sa sai ke ce amma ba'ad ya ce faiqulul abdu yana faɗa ba wa alfaqiru ila Allah ta'ala mabukaci gurin Allah madaukakin sarki kaga tawali'u na malamai abinda ake so malamai duka na Allah zaka ga cewa mi ma'abuta tawali'u abinda ake cewa tawali'u ka dauka kowa hika ilimi ka dauka kowa hika tsoron Allah ka ɗauka kuwa yi ka kusanci da Allah ka ɗauka kai ne kashi ake cewa tawali'u kar ka ɗauka mu wa ya kai mu karatu wa ya kai mu ilimi ka za a ba wannan ko kuma tsorana ka dinga tsarkake kanka ko kuma ka dinga a shagoran masu tawali'u kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi tawali'u ɗaukaka ke jawo ma mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawali'u dan Allah sai kai tawali'u ka nuna kai ba gwadan Allah go to kuma sai Allah daga shi kaga dadin tawali'u shi tawali'u ma'abuta tawali'u masaukin su a lahira aljanna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala qutul muttaqin Allah ce gidan wancan na lahira aljanna mun sa gida ne na waɗanda ba su nufin kagawa ban ƙasa ba su nufin girman kai ko barna ma'abuta ne tawali'u masu kaskantar da kan yan uwansu mu'mini azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin shi yasa kenan ana son malami ya zama mai tawali'u dalibi ya zama mai tawali'u kenan a dukkanin fagage wani balle kuma gurin Allah subhanahu wataala kage bai kulul abdu bawa yana fadi al-faqiru ila Allah ta'ala mabukaci zuwa ga Allah abul hasani shine abul hasan aliyu maliki shine aliyu maliki ash-shazali ghafara Allahu lahu Allah mashi gafara wali walidai ya gafarta wa iyayen shi wa mashayikhi ya gafarta ma malaman shi wa ikhwanihi ya gafarta ma yan shi wa sa'ir ahli sunnatul muhammadiyya kuma Allah gafarta ma dukkanin ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga tsarin malamai na Allah ladabin addu'a ka fara da kanka rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina rabbi ghfir li wa li walidayya ka gani kenan farawa da kanka wannan ladabin addu'a ne zaka yi sannan sai ka kawo iyayenka su kuma yi ma uwaye addu'a wajibi ne wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira kenan wajibi ne shi da ya ma uwayen shi addu'a akan Allah da yatar da su Allah musu kaza Allah musu kaza wannan wajibi ne a gare shi kenan yace gafara Allah lahu Allah gafarta mishi wali walidai kuma Allah gafarta ma ma'aiwanshi ka gani Allah gafarta ma ma'aiwanshi wannan addu'a ita ce addu'ar Annabi Nuhu alayhi salam rabbi ghfir li wali walidayya wali lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi ghfir li wali walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ka gami ka roƙa ma kanka gafara ka roƙa ma uwayenka me bakin cikin ka Allah gafarta ma sauran mutane haushi zaka ji a ce kai kare zaka shiga aljanna su ake zuciyarka ta zama ka dinga ji kowa kawai gaba ɗaya za a haɗe a duniya a haɗe a aljanna shi da za ka kama a duniya ne don ka ɓarna ta yawa sai a ce kaza in aka ce kaza ba kyau to dan ka kiyaye abin ne kaza ba kyau dan ka kiyaye abu amma duk wanda zaka duk ahlul kaba'ir duk ahlul kaba'ir in dai ba ma'abuta shirka bane gaba ɗaya karshe za su shiga aljanna sai ma'abuta shirka to in kace Allah gafarta mana wa liwalidayya Allah ka gafarta ma kuma uwayena wa mashayikhi Allah gafarta ma malaman shi saboda kaga su uwaye suna da haƙƙi da ake cewa al'ubuwatu tsiniya haƙƙi na zaman wanda suka aihe ka su kuma malaman bangaren haƙƙin su al'ubuwatu diniya millatu abikum ibrahim ka gani to dole ya zama malamin da ya dora maka dan ba malamin da ya kaza to yana da wani haƙƙi na shari'ar da ya maka ya nuna ma hanyar aljanna to yanzu yana da haƙƙin ka mushi addu'a in kana so ilimin kai albarka shine in kai karatu Allah gafarta malamin mu Allah ma malamin mu kaza wannan shine ka zan ba ma wai malaman da kai karatu wajen su ba ba ma su ba kwana a'a ragowar musulmi ma aka ce ka musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ragowar ma dan wanka wanda ma baka yi ba karatu wajen su wa ala ibadillahi salihin kace Allah ji kan bayan Allah wanda suke salihan bayi to kaga ashe tsakanin ɗalibi da malami addu'a fata alkhairi shi ya kamata ya zama to wa mashayikhi wa ikhwanihi da kuma rago yan uwan shi wa sa'ir ahli sunnatul muhammadiyya da kuma duk ragowar ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su magabata ko wani malami ya kuskure za su maida mushi murtani ko za su bayyana kuskuren shi sukan cewa rahimallahu fulana law qala kaza la kana ahsan Allah ji kanwani da kaza yace da yahi Allah ji kanwani wannan kuskure Allah ji kanwani wannan sai dai in mutumin da an san da gangam ne yake amma in ba nan ba duk wanda ya kuskure wanda zalla ce samu to eh ma sun nema mai gawara sannan sai su bayyana kuskura ka gani to wannan shine tafarki shine ladabi na ɗaliban ilimi shine ladabin da makaranta take karanta su wannan wai ga akarar kama to balantana kuma ga ragowar mai malamai to balantana ko balle a zo malaman kai a musulunci duk mutumin da yake shirya suwa zuwa ga alkhairi to yana da wani haƙƙi na kiyayewa mutunci shi saboda taba shi taba addinin Allah ne girmama shi girmama addinin Allah ne shine manzo Allah sai ce inna min ijlalillahi ikramu dhi shaybatun muslim wa hamilul qur'an iya da girmama Allah girmama mutumin da ya hurhura latifu in ka girmama shi Allah ka girmama wa hamilul qur'ani mahaddacin qur'ani in ka girmama shi Allah ka girmama ka gani saboda me yasa saboda wancan abin da yake karantarwa ai ya zamanto daga khairiyya mu al'umma manzara sassaran ba ta samu alkhairi ba sai dan saboda malamai ne aka ce ta samu alkhairi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar in kaga wani ya ce ai mu al'umma mu zara su sara mun yi kaza baka samu ba alherin sai ta hanyar malaman al'umma ne inda ba dan su ba da mun zan ba khairu ummati saboda tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar shi yasa ai maka zaman to khairu ummati to haka kenan dukkanin wanda yake karantarwa zuwa ga addini malami ne mai koya ma yara makaranta malami ne mai jan sallah malami ne mai wa'azi malami ne mai kaza wa man yu'addim hurmatin lahi wa huwa khairul lahu inda rabbi su wannan hurmatin lahi wani hurmi ne na addinin Allah wa man yu'addim shi'airal lahi wanda ya girmama alama ta addinin Allah sai ka girmama ɗaliban ilimi saboda neman ilimin shi sai ka girmama kaza saboda abin da ke shi ka gani to wannan abin iya daga abin da yake sa alkhairi cikin al'umma To, amma duk lokacin da aka samu masu kula da ɓangaren addini, za ka iya samun misali ladani. Ladanin nan mutane suna barci zai tashi ƙarfe hudu ke kira sallah. Almahimmu ya maka dai ishara cewa mi lokaci wadda yake. Ko ka tashi ka yi nafila, ko ba ka tashi ba kai, almahimmu dai shi yana nawa masallacin da ya kira, don ba tahiya ne, inda zai tahiya shi za a sace la sabiqa da abin wannan wani zai shigo sace wani abu inda shi zai tsaye shi kenan duk inda gaje ladan ya kira sallah ware kasance shi ladan yana cikin masallaci jira yake kuzo ka gani jira yake kuzo to yanzu wannan wanda zai akwai alkhairin da ya kai wannan in ba dan shi ba in aka biye ma yani da kai da wani wanda ba ladanan ba shin yanzu zai zama to an samu tashin mutane kaga ba za so nawa za ka ga in ladani bai zo ko bayan sai a zo masallaci alhi a yi curka curka ladan he a yi shekara tukun ladan wannan amma sai wani ya ce a yana guri kaza wani ya ce kile yana guri kaza to haka limami da zai zo ya sallah limamin nan duk inda yake in lokacin sallah shi dole dole tunda shi zai ja ta to dole yanzu ni ina iya yi sallah ta ce in yi sallah ta ce amma shi duk uzurin shi hankalin shi yana kan wannan abu ma'aikaci ne ba gwamnati take biyan shi ba ba kwandala kake ba shi ba ya zo ya ja sallah saboda ka samu daraja 27 ya ja sallah saboda a samu alkhairi alkhairin da Allah kada ya san dalilin wannan kara ya shiga aljanna limamin sai zo ya sallah to yanzu wanda yake wannan alkhairin ba zai samu yabo ba kyakkyawa wajenka manzo Allah sallallahu sai ce la tasubbu dika fa innahu yuqidu lis-salati kar ku zagi zakara yana cara a tashi ayi sallah la tasubbu dika kar ku zagi zakara fa innahu yuqidu lis-salati saboda shi zakara yana tare mutane yin sallah ka ji kawai zakara ba ke da sallah ne amma ya ka ce kar ka zage shi zagin zakara yana da kuskure to me kake tunani ga wanda zai zagi lada wanda zai zagi lima wanda zai zagi alaramman da yake karantar da alkur'ani a lokacin da kai wala Allah shagantuwa in ka gusa daga nan ka je ka murya ko na je ni guri kaza to abin da ya shahi kasuwanci na ne ko maslahata amma wancan mutum ya gaya ma da ya tattara Qur'ani ya huta waccan kasar bulaguro shiga can huta can ya shiga ya huta wani ya taka jirgi ya tafi ƙasa can Masar ko Madina ko Saudiya ko kaza ya je yau karatu da yazo ya samar ma wannan alkhair yanzu sai ka zage shi ka dauke shi ba komai shin a tattare da haka ba zai jawo fushin Allah ba irin wannan abu sai aka ce ga makarancin Qur'ani na Allah ne khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama aka ce girmama shi girmama Allah ne yanzu ya aka mai da shi ba bakin komai yake ba za a iya cin mutuncin shi in yana tsare yara makaranta saboda ana ba shi wata ɗari ko wata jika ka je ma ko jika biyar ma dai gom wanda a ka'ida masu kai biyansu gurin reno na nasaru akwai yadda ake biyan jika ɗari biyar akwai mai jika ɗari uku gurin kawai yaro ne za a ɗauka ba alhamdu ba uzubu ba bismillah ba za ku yi kawai gidan reno ne za ka yi wasu shiga hamsin wasu kaza kawai gidan reno za a kai shi ajiye shi amma juma kudan kudin da ake baya ko ba za a koya mai komi bane addinin shi ya karu da abin nan to sai ka ɗauka sai ka kawo yara ka ba da wannan kai kama cire shi wasu abubuwa ma ka ɗauki don allah ban ɗakin da zai shiga ruwan da zai sha kazar da za a yi wanda zai tsare shi ka cire ma addinin ma addinin da za a koya mai ka cire ma wannan abin a zamantakewa ma kawai wanda zai samar da wani guri haya a zuwa zauna ya kake ba amma sai zamanto duka wannan abu bai kai ya kama ba ka je ba wata sai ka tarra a justice ko komsariya an je da wani malami mai koyi qur'ani ya bigi yaro ya ce kaza ya yi kaza sai a samu wasu su kuma ɗan shari su kama ba su kama ba musulmi ba da su wai kama su ba musulmi ba ne ba su ba ruwan dama su jira muke allah kaku haka kuke sai a yi ta waɗin ƙarya ni ma ɗana a wani ne wani malami sai da ya ɓalla mai hannu ni ma wani ɗana kuma ƙarya ce ba ɗiyan nasu makaranta ma fuskar su wani yaran an yi kaza wani jiddan dai a cin mutuncin kare a gamu dai a zazzage ku to in babu waɗannan in ka cire mini waɗannan masu makarantu da makaranta da kaza in ka cire waɗannan busa ƙaho za a yi abin da ya sa ba busa ƙaho ba wanda yaran da suke karatun Qur'ani su ne Allah ya niyya sabkar da azaba ko wani musiba ɗan dubi waɗannan sai ya ɗauke azaba saboda su ne ba duk abin da ga ɗauke da saboda su ne shi taimako da kaga za mu samu kuɗi mu samu kaza Allah taimake mu ba haudan mu bane ba saboda yaran wannan masu karatun Qur'ani miskinai raunana manzo Allah sassare ce wa saruna turzaquna illa bi tu'afan ba ku zama ana arzita ko ana taimakon ku haidan raunanin ku amma ba wai dan mu bane ba to kaga sai zaman to ba ga imo sai kuma wata huska ta biyu wadda zaka ga mafi yawa yanzu ta faru saboda sharrin waya shi yasa wasu na daukar shi sharrin waya ya takaita misali a'a a ko kallon bane ko kaza akwai wani sharrin da ya yi wannan akwai sharrin da duk ya huce wannan kaga sharrin waya daga cikin ta alqawlu ala allahi bil ilmi kutsawa cikin addinin Allah a dinga yin da aka ga dama mutum bai da ilimi ya dauka taba addinin Allah ya da shubuhohi wanda yawanci suke kafirtar da mutane kowa sai dauki misalin ka dauki yadda tsina suna da a wannan nasu suna da wannan insu a yanar gizo wanda suke yada wa'azuzzukansu da shubuhohinsu mulhidai wanda su ba su yarda ba ma da akwai Allah su ma suna yada manufofinsu wanda su kwata kwata ba su yarda ba ma da akwai Allah su ma suna ta yada shubuhohinsu suna yada afkarinsu kuma abin mamaki wasu wasu suna ɗauka tunanin da suke ba da haikaka suna samun ne suna samun mutane wannan sharri bai ko da sharri ba sai kuma ka dawo sharri da ta samar da wannan kawai sai ka samu wani jahili kai na Allah ma shi alamar da za ka gane da shi da baban shi da kakan shi da jahili kawai sai ɗauko ya ta gaya ma malamai magana ya ce an yi kaza an yi wane ne kawai ta gaya musu magana wannan kaga wannan ya yi komi matsala sai ka abin sai ba ka mamaki yanzu wani daga ci abin da musa yusuf asadu suna da ya yi magana kawai sai ka ga wani yaro can gudu wani ya ɗauko wani ya zage shi wani ya faɗi magana ka rasa kan gada abin sai ka rasa su wannan basu da magayi kuma kawai ka kalla shin ka cire ma duk wannan abin shin shi mutum bai da yancin in na ce ni wane nake so kai ka ce wane dan me za ka ce naka ya hinawa a dalilin mi ne kai wane ka ce kai na kan wane ba da qur'ani ba zai ni wane ba da qur'ani ba zai ko ba dole ba hina so abin da kake so kai wane kake ga shi ne naka ni ma nake ga to me ra'ayi kuma me matsala cikin wannan kaga duk lokacin da kake ga kai zaka so wani ni kuma zan so wani ka ce ni ba daidai bane to baka ne ba a zauna da kai to balle kuma mafi yawa zaka ga malaman ba wai suna faɗin abin a ra'ayinsu insafi ne kawai sai a faɗa abu shi jahili sai hankalin shi gaza ganawa to kawai in bai gane ba sai mai da kawai zagi kawai shi kenan su wance zage shi wance ce kaza wance shi wani kawai ina je ce mushi ne ake wane ya ce kaza kawai sai hoto ita zage shi wani ma tun da ka kalla ka ga namsu abin da aka hudu ba saurara ba kuma sai na fahimci wani abu maganganu kamar hudu ya ko biyar maganganun shi na hudu na farko duka suna goyon bayan masu zage su ne kuma lokacin musu zage shi ba kwaya ɗaya ce ya hudu wanda su ne bata musu ba kare kamar shan adalci kaga kamar yahudawa ke yanzu can baya da ya waɗi waɗancan suka ji ɗacinta suka ji ba daɗinta su suka jure kuma yanzu ku da a can kuma kuka ce shi na kirki ne aka dinga yaba mushewa in ka kallo can maganganun da ya za ka ga alamomi da suka yi tayi na jinjina mai da yaba mushi har ma wasu ma daga ciki sun yi ta aika kalmomi na yahudu to amma da ya wannan ɗaya kawai shi kenan yanzu wannan da ya kuma sai kuma zagi sai ci mutunci wannan kaga abin da kuma rashin abin a ka'ida ya kamata a ce irin wannan abin ko da mutum ya yi ba daidai ba malami to ba ya ni ya kai ya wala ba ne zamu yi rati a'a sai a lefa wani malami shi ne in kana ga abin da kuskure sai ka ɗauko ka kama wani malami ka ce ga wani malami ya ce kaza ina ga cikin nan da akwai matsala shi malamin sai mushin magana da yare na ilimi shikenan ka gani amma irin wannan maganganun na jahilai mafi yawa su suna fusatar da ubangiji subhanahu wataala ko kuma a kalli mun kaza mun kaza shi dama jahilai zaka mafi yawa ya karkici kan abin da ya shafi wani kasa wani dukiya wani kaza duk zaka ga mafi yawa su abin da ya dame su kenan abin da ya dame su kenan mafi yawa abu na duniya to wannan yana daga musibar da muka samu bangaren malaman addini ba a gani kimansu ana zagin su ana gaya musu saboda abin da bai kai ya kawo ba abin da bai kai ya kawo ba wanda kuma su su ne garkuwar tahiyar mutane gabaki daya yanzu da abubuwa suka rikice ba malaman bane suka ta kai kawo yan kare haƙƙin na adam sun shiga ko yan kaza sun shiga duk ba wanda ya shiga su inda su ne yare a wargaje mafi yawa ma za ka samu su duk tunannu ne masu watsa ma isan su ruwa ne ka gani har wani yana cewa wannan malaman duk su ne suke sawa ba su ba mu dama mu nemi yancin su ne ba su ba mu dama sai su ce zanga-zanga ba kyau kaga shi miskini bai san ba jinin shi ne ake taimako ko aka ce wannan wai har yake cewa ina dalili ina hujja ta cewa Allah ya hana wani to kai da in larabci ma aka tsara ka gaya maka kawai yarda za ka yi ka gani ai mai neman hujja ɗalibin ilimi ne amma kai jahili yanzu ina iya tsara larabci in ce ka gane in ce ma aya ce ka ra'ayi ka gani sai in tsara larabci in ce ma aya ce shikenan kenan ɗalibin ilimi shi ke neman dalili amma kai jahili ka ce wai a baka aya ko hadisi wannan ai karambani ko me wa ka gaya ma da an tsara larabci ma haka ne ka gani to kaga sai shi a tunanin shi sai ke tunan kamar da ake shan tababa tsakanin irin yan waran hula da yan wannan sai a ce zanga-zanga ba ta da kyau sai dauka kamar wai wai su malaman afirka wasu suka hana afirka ci gaba saboda wai suna cewa zanga-zanga ba kyau sannan kuma hallau ai larabawa ma da aka yi karatu wajen su ma ai sun juyin juhali wannan wa jahilai shi bai san ba mutanen tunis da waye da wannan duk yawanci jahilai ne shi malamta ba larabci ba ne malamta wannan gama gari su wani jahilan masar da ina ne da wasu 'yan sudan wanda suka cire shugabansu saboda gurasa da wasu wannan duka kai zuwa na ka dauke misali saboda biredi saboda biredi ku ja bala'i ga shirin yanzu duka kasa ana ta yaki musiba ta shi mutane kawai saboda biredi ya yi tsada ka gani to su ba su gane shi yaran da malaman suke suna faɗin yaran da manzala sassare faɗi manzala sassa shi ne ce sattar ƙona bari a tsarakan wa umurin tunki bayana za ku gamu da san kai da abubuwan da za ku dinga in karo su ka gani suka ce ya rasulallah mu watsar da su mu musu hoto na hoto mu yi zanga-zanga na sarar sai ce a'a karku ya matuƙar dai suna kai har ma na a wata ruwa ya ce za su dinga jinkirtar da sallama daga lokacin da addinin ma to menene musulunci ya kalla irtika ba khaffu darare duk mutumin da yake da iko yake da kaza juyin mulki ya zaba shi aka yi aka inda shugaba ne ya ka ce a mai zanga-zanga to shari zai biyu baya shi yasa su waɗancan wanda da suke mulki ta hanyar demokarasi ya ka ce ka musu zanga-zanga su ma waɗannan ya ka ce ka musu zanga-zanga to kaga shi suka gaza gane wannan su ma waɗannan ce aka yi kar wanda ya musu zanga-zanga kan wanda ya nuna kaza waɗancan ma aka ce ka musu ba wai ana kallon ko ba su ba ma ko wani ne kawai ya zo ba soja ba ba kaza ba kawai ya zo ya yi kakaki da ya ɓace mulki mun ko sallama ba za mu yi mulki shi duk wanda muka ga shi yake da aka ya karbe abin to ko arjani da ya zo yi wannan mugun mun zanga zanga ba karshen ne suka taka shi ne aqida ahlus sunna wal jamaa to su ne suka gaza gane wannan wai suke cewa kamar wannan malaman su suke hana Afirka da an yunkura za a nemi yanci a abin da ake gudu in aka yunkura kai babu kaushin kirki hannunka babu ka hannunka babu kaza hannunka in kaga an kyale ka sai ruwan zahi ya ƙare sanduna sun karere kartushi ya ƙare kaza ya ƙare to a lokacin shi ne ba za a ƙyale to wai don gudun jininka ya hidda da a ce a kashe ka gwada ka zauna da yunwa to he ake ganin maimakon kai abin da za a kashe ka to gwada ka zauna da yunwa ya fi maka sauki inda rai da lafiya ba ka mutu bai ka ne duk arzikinka ka ji hikimar addinin musulunci a cikin ka gani to su kuma biyo yan wara hula za ka samu ci abubuwan da suke na abu to a yi bore a yi kaza matsalar abin da zai biyo baya wannan abin ne zai biyo baya su kuma waɗancan ƙasashen da irin su tunisi abin da ya ja za irin su tunis da aka samu wannan matsalar sai da suka yi ƙoƙarin nasaru suka sa su suke yi ƙoƙarin niƙewa addini suka kore sha'ayar na addini suka karya masu addini yanzu ya zama mutane duka an samu su ra'ayin nasaranci to yanzu kawai ya zama tun duniya ni duniya nake ma kai duniya kake ma na yarda cuce ni ba zan yarda ka cuce ni ba to mun ko mutanen mu akwai addini yanzu duk wanda kace ma hoton zanga zanga yau gobe je ba baka gaishe mutanen mu basu da wannan duk yanda za ka yi saboda mi addini ne kuma in ba raka mutanen mu ka ce wajen kuɗi ba wanda zai fito su addini ne suke tsada amma ka gan kace yau gobe jibi baka gaba kowa mu haka ne saboda wannan addini ne kuma yasa a yankuna kuma ba nan ba duk yankunan da iri-irin yamu yamu ne addini kuma ya kalli haka ne su kuma waɗancan da ana yarda ma kaka ce yanzu ka je kamar masar irin tarihi da ake zuwa da wannan lokacin duka waɗannan ne kawai misirawa ne wancan ya ba aiki wancan ya yi kaza kawai kasai da bantagai da waye su ne kawai da wasu mawaƙansu can suna musu waƙa can gurin wani yana ɗan raba musu wiwi can gurin da wani da 'yan canji a shihu ana ɗan babba waɗanda aka wa duk irin wannan ne ba yanzu wani ne mutunci zai je shi yana ta wani abu da a yana duka masu addini sun fice wannan matakin to wannan abin duk yadda za ka yi mahanga ta malamai suna kallon ƙur'ani da sunna kuma alkhairi yana tattare da su kuma duk abin da kaga Allah subhanahu wataala ya samar ma bayin Allah to ta hanyar waɗannan mutane kenan me yake kanmu girmama su kare mutuncinsu karewa kimarsu limami ne ya makara kakka mushi abin da bai dace kaza ne in har an hana a zage zakara min ba da aura kenan ne zage lada ne in har zakara aka hana kuma tsari ne na musulunci wannan kamar maimakon babban abu sai a fara mara maimakon a ce gaggagar zane ya ce wala takar ba zina maimakon a ce gaggagar sai a ce sai a hana kan karami ana ne in har wala ta kulla ma uffin kaga yanzu ba a ce ba kakka da ke su babban lamari kenan kakka zage su babban lamari kenan wala ta kulla ma uffin ya ta gaya ma dan kararramin abu kakka musu tsoki kaga in aka ce kakka tsoki wani ba ya ce ba to zagi ba wala ta kulla kakka ce to ya hukuncin mu zai bigi uwaye shi ka gani ya ce kenan ala hadihi muqaddima fi masail fi masail min al-ibadat wannan abin gabatarwa ne aka ce muqaddima wani abin gabatarwa fi masail min al-ibadat a cikin mas'aloli na bangaren ibada kenan ba tauhidi ko nan bangaren abin da yake ibadu ne wa ghairiha da wani wani alama zahabil imami malik ibn anas amma a bisa mazhabi na Imam Malik ibn Anas ya kace mazhaba ko mazhaba ta Imam Malik ko mazhaba ta malamai daga malamai magabata na fiqh shine abinda suka karantar da ɗaliban su da fatawoyin su wanda ɗaliban su suka yada to kuma Imam Malik Allah cikin shi da rahama wanda ɗaya ne daga wanda ya karatu wajen tabi'ai tabi'ai suke karatu wajen sahabbai ɗaya ne daga malaman da matsar ana addinin musulunci a duniya to ba za a gushe ba ana ambatan sunan su saboda alkhairin da suka shimfiɗa ka ɗauki misali yau sama da shekara dubu da ɗari biyu da wani abu rasuwa shi an ahe shi shi jira tana da shekara gomiya tara da shekarar da sahabi manzo Allah sassa ana subul malik ya rasu a ranar da Anas ya rasu ma a ranar aka ahe Imam Malik ranar da Anas Anas bin Malik ya rasu sahabi manzo Allah sassa a ranar aka ahe Imam Malik ka gani sau da haka an aihe shi hijira tana da shekara goma ya tara ya rasu hijira tana da shekara 177 177 ya rasu imam malik malaman shi kuma wanda suka yi karatu ne wajen sahabbai irin su muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri irin su imam nafi ibn anas irin su rabi'atul ra'i duka waɗannan tabi'ai ne wanda sun yi karatu wajen sahabbai to kuma imam malik wajen su yi karatu su kuma suka yi karatu wajen safai safai suka yi karatu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarantar shi ka samu dalibai sun kai dubu goma an zo ana ta karatu ya rubuta littafin muwatta ya tattara hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganu wanda yake na sahabbai da tabi'ai duka mas'aloli na fiqh almajiran shi kuma suka fantsama a duniya wasu a misra wasu a sham wasu a kaza haka za ka ga irin su ibn qasim irin su asbaba irin su muhammad ibn hasan ashebani irin su imam shafi'i irin su imam ahmad ibn hanbal duk waɗanda suke ɗalibai ne daban-daban na makarantar imam malik sai suka yaɗu a duniya ko ina irin su ashab suka barbazu suka yaɗa mazhabin shi shi yasa zaka ga mazhabin a duniya ya yaɗu gurare da masar ce sudan ce tunisi ce murtani ce irin yankin mu ne nan gurin biladin ifriqiya misali duk zaka ga me mazhaba ta imam malik yawanci dukkanin gurin shi ne abin da ya yaku ke saboda mai zuwar waɗannan ɗalibai ke nan shi ijtihadi da fatawoyin shi kenan haka kuma malami ne daga malaman da malamai sun yi yabo a bisa mazhabin shi imamu zahabi Allah ya shi da rama cikin siyar ya ce jira ya ce tana daga mafi daidaiton mazhabobi mazhabar imam malik haka shekul islam ibnu taymiyyah Allah ya shi da rama yace mazhaba ta imam malik tana daga mafi zamantawa mafi adalcin mazhabobi da mafi daidaiton mazhabobi ta gina kuma akan tushe tushe daban-daban wanda Sheikh Uthman ibn Fodi ya ambata tushen da mazhaba imam malik ta ginu akai wajen hede ambata tushe goma sha bakwai fanda sun inda mazhaba imam malik ta ginu akai kaga matakin farko alqur'ani mataki na biyu sunna mataki na biyu ijma'i mataki na qiyasi al-istihab amalu ahlul madina masalihul mursala saddu zari'a duka waɗannan fandasiyon ne wanda mazhaba ta imam malik ta ginu a kai ashe kaga ba wai ra'ayi ba ne ba kawai imam malik ya ce kaza ba ra'ayi ba ne a'a wannan kuma ragowar wanda suka yi rubuce-rubuce su ma a kai don karrabo ma mutane yanzu misali kana so ka koyi sallah kaga a ce hadisan sallah sai ka koma shin kutubu sitta ka koma mujam na kabarani ka koma kaza a wani da bai iya sallah ba to yanzu sai a tattaro maka duka abu in kana son ka iya arwalla sai ka je wancan lita wancan wancan wancan sannan ka gani to sai aka tattaro maka duka gabaki daya sai aka hada maka ga yanda abubuwan suke a kasa to ka ji amfanin yin wannan kenan abu samu zahabi na imam malik bin anas irin wannan tsari kuma na littattafai a kowane mazhaba akwai wannan kuma duk malamai suna karanta kuma duk malamai za ka ga da dama suna da mazhabinsu wani yakan fahimtar kamar yin mazhaba bid'a ne akwai wanda za ka wani shi yana fahimtar kamar a cewa na a to shekul islam bin taymiya mazhaba shi mazhaba ta imam ahmad bin hanbal ibn qayyim shi ma kan wannan sai dai kawai bambanci inda abin yake ta'assubi a mazhaba shine matsala a ce ma ga hadisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ga maganar malamin kaga shi da kashi wa malik Allah ya shi da rahama yana darasi a masallacin manzo Allah sallallahu yace ma minna illa radu wa mabdudun alayhi illa sahibu hadha al duk wanda kaga ni cikin ana mai da magana shi ma mai da tauni yace sai ta wannan shine mai manzumat manzumat sunna yace wa malikun imamu darul hijrat qala wa qad ashara na'u al hijrat kullu kalamin min wuduqahu wa minhum mardudun suwar rasul ya nuna wajen kabarin manzana sallallahu ya ce babu wata magana face ana maida ta kadai sai ta manzana sallallahu alaihi wasallam amma kowace magana ka gani zaka iya ashi shi yasa dora laifi ko kaga wani hadisi da Imam Malik abin da yace kuma hadisi ya saba ka dauka kamar Imam Malik ya saba wa hadisin ko ya kaza wannan laifi shine abin da yasa Ibn Taymiyyah rubuta littafin Raf'ul Malam an a'immatul alam dan ya ba da kariya ga imamu abu hanifa imamu shafi imamu malik imamu ahmad ibn hanbal irin su sauri irin su ibn mubarak ka gane cewa in ka ga maganar su ta zo hadisi ya zo sabanin wannan ba wai da gangan bane sai sai kawo uzurarka da sababin da yake sa wannan saboda haka amma ba da gangan ba za su yi wannan a'a girman su da matsayin su da tsoron Allah sai ya fice duk wannan amma duk irin wannan bayan Allah a yau za ka ga ana zage sai za a duniya ta zama da a hadisin turmizi duk da akwai maganganu a inganci hadisin daga cikin abubuwan da manzana sa sai lissafa ya ce in sun bayyana karkashin ƙasa ya hin alkhairi akan saman ƙasa ya ce daga ciki idan ra'ayta aw akhirul umma ya an awwala in ka ga mutanen ƙarshe suna la'antar mutanen farko yanzu ya tatsi ne dan su zage imam malik su zage mu wadda su zage kaza duka su wannan a wajen su ba komai bane ba in shi a dansu zaki waɗannan wajen su ba komi ba ne ba su jingina musu kaza su ce musu kaza duka ga gani to wannan kuskure littafin shi motsa yana daga daɗaɗɗun littattafai waɗanda su aka rubuta na hadisi da a disan manzalar salasala kamar yadda ƙur'ani daga baya aka tattara haka da disan manzalar sallallahu alaihi wasallam lokacin tabi'ai ne aka fara rubuta hadisi a littafi aka fara rubuta littafi ba ƙur'ani ba shine suyuti yace awwal jami'ul hadith wal athar ibn shihab al-amir al-umar wa awwalul jami' lil abwab jama'atun fil athar min nuqali kabun jurayj wa husaym malik wa ma'mar wa walad al-mubarak yace wanda suka fara tattara hadisi da wannan muhammad ibn shihab az-zuhri wanda ya umarce shi umar bin abdul aziz amma da suka fara babe babe wasu jama'a ne na zamani daya kamar ma'amar birnin rashid ka gani kamar hussein ka gani kamar imam malik abdullahi bin mubarak duka waɗannan su kuma su ne waɗanda su kuma suka fara babe babe babe cikin motsa da abin da suka rinke kaga abin ba hoyo bane motsan ne shekara dubu da wajen nawa take ka gani abin ba yanzu bane aka ware to kuma daga baya ana tahiya ana tahiya sai kuma sai su yi kokarin tattara hukumce-hukumcen sai su tattara a littafi sai a rubuta to kaji asalin waɗannan littattafai da za ka ga irinsu akhdari irinsu ashimawi irinsu iziya irinsu risala su kuma waɗannan amfaninsu in ka tsaya ka karance su ka koyi addini da su to za ka ga kana samun shahari mai yawa na ɓangaren fato da wuya ka ga mutum ya karanta waɗannan wasu abubuwa su dinga shige mishi to amma inda kuskure yake kana yi sai ka ga wani hadisi kuma ka ga wannan nan gurin magana da mala ya waɗi ta ci karo da wancan na hadisi to yanzu baka ce ba a ai mu waga abin da mai iziya ce mana a'a yanzu kai na waka ai kuskure shi mai iziya bai ce ma wanda zaka bi shi wanda ya ce ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in baka samu ba ne to sai ka dauki wannan amma kuma kasance shi ma ba ra'ayi bane ya tattara mu to sai dai ba masumi bane zaka iya samun kuskure ba Malik ibn Anas liyanta fi abi al-wilidan yace saboda yara su zamanto sun amfana da wannan wani hauhum da makamantar su insha Allah ta'ala ka san da ilimi da kyan aka tashi wancan lokaci su ai duk abubuwan da ake sa a karanta kawai tsare ne ake karanta da yaro ya tashi aka lakara mai kalmar shahada ya san Allah to sai a fara bashi Qur'ani yanzu sai harrace Qur'ani kan ya kai shekara bakwai ya harrace Qur'ani to yanzu daga ya harrace Qur'ani kuma kawai sai a shiga bashi ilimin maka to amma bai hana kuma ilimin da ake so koya na wasu abubuwa kuma na rayuwar shi kuma ana yi sai a koya mai yanzu ana so a koya mai kera wani mukaki da wasu makamai ba wai ya je lakwale ya yi jami'a ya ya zama kaza wai da ma jami'a shi ma bai iya haɗa ban ba ka gani bai iya haɗa bindiga ba ka gani daga da aka bar mutum ka yi ta karatun ka ana kwasar irani ana kaiwa wuta ma ta mana wahala ana cire mana wuta mu wuta ma ban mallakawa ana zance irani ana ana kwasa ana makami kaga ai abin da gwamnati amma inda a kirance ne kawai hili ba abu bane mai sauki wata tsaya ce aka nuna ma ga yadda ake wani abu ne yanzu dan masu gyara inji su barje inji su mai da shi meye matsala magini da zai zo bai taba na kwalba suna abubuwan ma a kan ya rike su da ya rike su ba da wannan kawai zai zo in ya kirkira maka wanda ya je zauna ma alkwal ya karanta ba zai iya maka ba irin tsarin nan kai da kanka za ka tsaya kawai kai ta mamaki wasu hikimomin da wasu dubarorin duk da ya kawo su sai ka yi ta mamaki ko ba yadda ya shiga ta gani makeran nan ka leka ka ga abubuwan suka kera daukan wa kayan na makeran namu ne fa in kan samu hanya kake kaiwa amurka kake kai kaza kai kuɗi yanzu nan balka wasu sakon wannan kayan da ake yi na wa'e yanzu ka samu hanya kake kai wannan amurka kake kaiwa faransa kai kuɗi ka gani in ka zo kuma kayan sake-sake nan su ma haka kasuwanni da ake kaiwa na guraren su wannan suke sayi to so kaga ai ilimi ne mu ma shi ba wai wannan bane to su wancan lokaci kawai da mutum yayi sai a koya mushi wata sana'a kaji yanda suke shine duk wannan qur'an zaka ga baki da shafi yace takhayyara mu qada mu kullu barik wa laysa ala qur'ani mutaakkila yace ba da qur'ani ba suka dogara kowanne yana da sana'a shi zaka ga suna da wasu sana'o'i da ayyuka to in mutum ya yi harrace ƙur'ani aka ba shi ilimin muka kuma sai a koya mai sana'a ko kasuwanci ko kaza shi ne da farkin shi shi wannan abin da aka koya shi ne da farkin ka gani yanzu da aka je aka zo duka ba ga shi wanda ƙarshe aka gane kawai a koya ma mutum kai tsaye aiki hannun kawai shi fara ci kawai shi kenan a ce he ya je jami'a ana kada shi can gurin faransai ya kada shi waye ya kada shi ya gaza ci bai je bai wannan din kawai a je ya ma shi kawai shi kenan a gurin to kagari to he ce shi wannan littafin yara ne a kama kaga yanzu su a yara ne a kama to guraren da kuma suke mahimmantarwa yanzu irin su murtani su wannan duk sun huce yana matakin sai ka ga yarinya ta harace mota ta harace bukari ta harace ka irin su yaman in kaje in ba da aka yi da gangam ne yaman kaga an dira an yi ta musu rashin mutunci na abinda su mukubi suka gina ai abin ya wuce iyaka mace za ka ba kutubu sita a kanta mace za ka kutubu sita a kanta da isnadi ka ga ilimin muka mace tana magana sai ka ce a zamanin magabata take a masar ne ke da a yaman ne ke da irin su abin da ibnu surayya wani daga cikin malamai wani yake ce kai ban taba baga a duniya da ido na bai nuna mana ba wani malami ya ce kan wani malami yana da hadisai wajen dubu arba'in da isra'ili a kan shi kowace ƙira'a zai kawo ma da wannan ya ce wani littafi da ya rubuta da abin da ya ce ya kai mujalladi ɗari zai yi zai ma in ka ci abin za ka yi mamaki yana yaman wanda manzala zai ce al'imanu yamani imani mutumin yaman su sunnar mutanen yaman ma fata shi abin banda sunan ba ina mun da zai wajen yamana mu da yan bida ne mu da yan bida ne wajen yamana hai mutanen yaman su sunna ce san kankace ne sunna ce san yaman ka gani mata za ka ga a yaman da to saboda ni kan abin aka tashi kai shi yasa su sunna su ma ba baka iya suna da zahi sunna su ma so da su san kawai sunna babu abin nan to haka suke rayuwa shi yasa kaga bakin shi sai aka dira ake sa a murkushe ake san dole in an wurgaza an karya duka saboda wannan karfin imani ke amma bayan Allah da suke yaman ai yanda manzo Allah sallallahu ne da yace al-imani yamani yace imani dan yaman ne dan yankin yaman saboda haka liyantafi bi alwilidanu dan yara su karu wani hawan insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala musamman kuma a wannan karnin wani yake cewa tun zamanin Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sanani wanda ya rubuta littafin Musannaf malamin Imam al-Bukhari yace Yaman bata samu haɓakar sunna ba irin yadda ta samu a hannun su muku tun daga wancan saboda kusan zama aka yi kawai an yada sunna din ya zama kawai majaranta ita ce ake tattanya aka jajirce kawai da aka shigar sunna ya zama an shagaltu da akan wannan alama za bi malik bin anas rahimahullahu ta'ala li yastafi bi hal walidan dan yara su karu wani hawan insha Allah ta'ala la khastuha yace na raro ta min kitabi daga littafi na al musamma abin ambato bi humdat saliki ala madhhab al imam malik bin anas kimshiki madogara na mai shiga mazhabin imam malik fil ibadat wa ghayriha wa samaituha bil muqaddimat al izziya li jama'at al azhariyya mustamila ala ahli ashara bab da kunshi babe 11 wannan littafi ya samu da wuya ka samu su malamai daga malamai na azhar sai kaga cewa sun karantar da wannan littafi wasu sun yi shari wasu sun yi hashiya wasu sun yi kaza tunda aka yi shi saboda yadda littafin yake gashi takaitacce kuma ya kunshi masail waɗanda suke fiƙhiyya Allah subhanahu wataala amfanar da mu ya dace da mu zuwa ga abin da yake daidai yadda muka fara Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarmu har zuwa lokacin da zai zama to mun kare Allah subhanahu wataala ya amsa Allah ya ji wanda suka rasu daga cikin mu kasar mu Allah ba mu aminci da zaman lafiya fitintuno Allah subhanahu wataala kare Allah kawo daidaito da maslaha a kasar mu abin da yake sharri ne Allah subhanahu wataala ya kange ubangi subhanahu wataala ba mu tsaro da tsaron shi Allah kare iyakokin mu ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala duk wanda suke cikin kunci da damuwa Allah ya fita su wanda ba su aiki cikin Allah subhanahu wataala ya rasa su da ayyuka wanda suke da halal Allah mana albarka a sana'o'in mu kasuwanci dukkanin kunci da damuwa Allah ya yi wa musulmi wanda ba su lafiya Allah subhanahu wataala ba su lafiya ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم علم ما في اوطاننا سلا يمتنا ولا تؤمرنا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت